wasilata halallahu shafa'ati yawmil qiyamah duk wanda ya roƙa min wasila wajen Allah to lalle ceto na za ta saukan masa ranar alkiyama to da aka ce faqulu misla ma yaqulu misla ma ma din wannan mausuliya ce misla allazi yaqulu to ita wannan ma din mausuliya da aka amfani da ita suka ce ta nuna umumi ashe shi mai kwaikwayon mai kiran sallah ba wai iyaka ashadu anna muhammadan rasulullah zai tsaya ba zai ci gaba da sa har ya kai allah la ilaha illallah ta ƙarshe to saboda domin iz misla ma ya kulu domin da aka ce misla ma ya kulu kamar irin abin da yake faɗa a wajen kiran sallah ya haɗa baki ɗayan kiran sallah ya gama baki ɗayan lafuzan kiran sallah ya gama baki ɗayan lafuzan kiran sallah ina kuma wani misalin ne na umumi ina wani misali na umumi wanda aka fahimta daga mausuli amfani da mausuli azzani bimra'atin yanda aka ce wanda ya zina da mace ya samu ya auri uwar wannan matar da ya zina da ita ko kuma ya zina da uwa to ya samu ya auri ya ya samu ya auri ya saboda me izini sulma da balakwatis menene li'anna ma da balakum domin fada ubangiji subhanahu wata'ala a qur'ani da yace fankihu ma da balakum minan nisa'i fankihu ma ma ma mausuliya ce anan fankihu kamar ce fankihu allati da balakum ko fankihu allazi da balakum minan nisa'i ko auri wanda duk yake muku a cikin mata duk matar da yake ta muku a to in dai ba wani mani'i to kuna da damar ku aure ta to ma tsabatin nan umumu a masuli da aka yi amfani da shi a nan ya nuna umumi ashe kenan in ban da wanda aka fitar to ita ko wannan ba ta cikin wa'anda aka fitar domin cewa aka yi wadda kuka aura ita ce ba dama ku auri uwarta ko wadda kuka aura ita ce ba ku da damar ku auri yarta amma ba wadda kuka yi zina da ita ba ba wadda kuka yi zina da ita ba shi yasa ashe tana nan bisa asalin halacci tana nan cikin umumin mada ba na to to ina za ta to bayan su sai wannan to sai a karasa mai shi da yanko ina wani misali kuma wanda da yawa daga malaman malikawa duk a kansa suke musamman waɗanda suke na ƙarshe sun tafi akan aiki da wannan umumin umumin da yake an fahimta ne daga mausuli hadisin da aka ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah bayan duk wanda yake ya ce da la ilaha illallah salluwa kamar ya kulu la ilaha illallah ku yi sallah bayan duk wanda yake ya ce la ilaha illallah to fiskan shamila ya haɗar da har wanda yake fasiki ashe ko da fasiki ne in dai musulmi ne a yi sallah bayansa in dai musulmi ne a yi sallah bayansa ko da fasiki ne mafi yawan malaman malikawa na farko sun tafi zuwa cewa wanda yake fasiki a gaba in aka yi sallah bayansa to sai a sake sallah au fasikun bi jari ko ya koyi da liman ya zamo ya bayyana cewa limamin fasiki ne a gaba wato kamar mazinaci ne ko makaryaci ne ko abin da ya kama da wannan aka ce sai ya sake sallah sai ya sake sallah to amma malamai da yawa na musamman na daga baya sirrin jayar da aiki da cewa shi dai da farko ba a san a yi sallah bayan fasi mutum ya kiyaye yin sallah bayan wanda yake fasi saboda yadda yake ya zo a cikin sashen asaru a aimatukum shufa'aru limamanku masu yi muku cirito ne wajen Allah to ba ka sa ne laifi ya wuce gaba shine zai ma ceto ba shi da shi kansa neman sa ake ko ba ta sa mai laifi ai ya wuce gaba ya ma ceto ba sai ka sa wanda yake ba mai laifi ba to amma idan aka yi din fa aka ce sallah ta inganta an yi ba yanda ya fi dacewa ba ba haka ne ya dace ba amma kuma bai nuna bacin sallah ba shi yasa karahiya ne yin sallah a bayan fasiki da na gaba karahiya ne yin sallah a bayan liman wanda yake fasiki ne na gaba amma sallah ba ta baci ba ba a ce sallar ta baci ba ko yaushe dai wanda ka sa a gaba ya ma limanci ai wanda zai ma ceto ne kamar ya nema ceto ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ka sa wanda yake kalau ai ya fi ya fi dacewa ba ka sa wanda ake nema ya wuce gaban ka ba to duk da tashi an gama kenan kan an gama magana akan musula an gama magana akan adawa wanda su a kan su kalmar ne suka nuna umuma to yanzu kuma za a nuna wasu wanda suke zuwa wasu kalmomin da suke zuwa su nuna umumi a wani abu daban ba su kansu ba ya zama sun nuna umumin a wani abu daban su ne za a shiga a ciki wayannan ne guda uku da sharadi da istirhani da mausuli to su suna nuna umumi a su kansu suna nuna umumi ne a su kansu kuma wanda za a shiga nan gaba irin wanda su kullu suka shiga su kullu da makamantar su irin su ne kira fi su yaki nabi su wannan suna nuna umumin ne a wani abu suna nuna umumin ne a wani abu to kan rajin bismillahir rahmanir rahim فنكاؤها باطل فنكاؤها باطل فنكاؤها باطل wannan hanyar da aka kawo duk wata mace da ta yi aure shi yadda ya inganta a hadisin na kahatin amma malaman usulu sau da yawa sun kawo an ka hadde wato ta aurar ta isa aurar da kanta ta isa aurar da wadanta to amma da yake ya zo a hadisin dai da shi ga naka hatin ta yi aure duk wata mace da ta yi aure kaga da aka kai da kanta in ta yi aure ma ba da izinin waliyin ta ba to ta aurar ai kana ma kenan ko ta aurar kana ma kenan wanda aka ce abu nasa ma bai da iko ya bayar sai ya nemi izini to ballantana ya ɗauna wani ya bayar ai kana ma kenan kana ma kenan to ya gama ya wadda take balagaggiya ya gama ko da mace ce wadda take ya balagaggiya ba ta da dama ta aure ba da izinin waliyinta ba a matsabar mu da matsabar shafiyawa da matsabar hanabilawa sabanin hanafiyawa da suka yi tawilin hadisi wannan hadisi suka ce na farko muna da magana akan isnadinsa suka ce suna da magana a kan isnadinsa saboda hadisi ne wanda yake Sulaiman ya ruwaito daga zuhuri zuhuri daga ba aka tambaye shi yake shi bai san hadisin ba bai san hadisin ba shi yasa suka to suna da magana a kan isnadin hadisi hadisin da malamin da aka ruwaito daga gare shi kansa yake bai sani ba na biyu kuma suka ce to ko ma dai ya inganta ai hadisin mu'awwali ne da cewa abin da ake nufi baiwa baiwa ita ce ba ta damar ta aure sai mai gidan ta yi mata izini da kuma yarinya karama wadda ba ta balaga ba da kuma wadda yake ta balaga amma ba ta da cikakken hankali wawa ko mahaukaciya to wa'annan su ne ba su da damar su aure ba da izinin waliyin su ba suka ce ba ga qur'ani ba ya danganta auren ga matar hatta ta yi jiha zaujen gaira har sai ta auri wani miji ba cewa aka yi hatta teka har sai an aurar da ita ga wani miji ba in ji hanafiyawa kenan wanda sadakan cewa wani ne dai ba rukuni ne ba a aure amma mu a masabar mu da masabar hanafiyawa da masabar hanafilawa wani rukuni ne a aure ba a yin aure sai da wani sai dai kama a masaban waliyin daraja-daraja ne guda iri uku ne akwai wanda yake mujibiri wanda yake yana da damar yewa akwai wani kintasa dole sai akan aure ko da ba ta so akwai kuma wanda yake ba mujibiri ba to shi wanda yake ba mujibirin bai aka kashe bi akwai hafi akwai ami to shi akai aure dai ba izinin wani mujibiri dama wani auren fatacce ne har abada kuma duk matsayin matar ko madaukakiya ce ko koma baya in sai aure alhali tana da wali mujmiri ta wannan auren fasike ne har abada idan ko ya zamo ba wali ne mujmiri ba to idan hafi ne idan hafi ne idan ya zamo matar madaukakiya ce to wannan za a ba ta auren mutum ba a samu duhuli da duli ba amma in an samu duhuli da duli to wannan auren sai ya tabbata ma'ana ya zama ta tare har ta yi ta haife kafin a gane cewa ita auren nan da ta sa aka daura mata wato tana da waliyi wanda yake hafi amma kuma wanda bai da damar yi mata gamo misali tana da uba amma kuma ba zaura ce uba bai da damar yi ba zaura dole akan aure in dai wanda yake ta taba aure ne aka sake ta kuma ta balaga tana da hankalinta bai da damar yi mata dole amma kuma waliyinta ne wanda yake hafi to idan zama wata kanta matar madaukakiya ce sai aure ga ubanta sai ta ji wasu waje can aka ɗaura mata aure ba da sanin uban ba ba da izininsa ba to in a kusa ne ko da haihuwa ɗaya kawai ko ko biyu uban ya samu ya ce shi bai dafa da auren nan ba dole auren ya zama ya ɓaci kamar idan zama ta haifa haife to sai a gane auren haka uban bai da damar ya ce ya zaɓi ba ta auren tun da an yi ba a wadda take ko wani wanda yake wanda yake tsami shi wannan an yi auren babu shi to an yi ɓanna amma kuma auren sai ya tabbata amma dai an yi ɓanna wani wanda yake ami ko wanda yake hasu ba mujrimi ba a haƙƙin wanda take ba sharifa ba ba madaukakiya ce ba to a kamar misali dan ami wanda shi kansa ya iya auren sama kamar dan amin da ai waliyin ta ne amma kuma kamar amini tunda shi kansa ma ya iya auren ta wanda yake da ubanta da ubansa yan uwa ne yan uwa ne kaga waliyin ta ne dan ami ai waliyi ne amma kuma shi kansa ma ai ta yi aure ta ko kaga ya zama yana cikin ya samu wani ubuni ne irin kama kuma dukkan musulmi ma dangane da musulmi wal mu'minin wal mu'minat ba'ruhum wa awliya ba'd hadisu azalaha hadisin cewa a wato an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen yanka bawa wanne ne ya fi yawan lada a ƙur'ani dai Allah ya kawo magana yanta bawa a kan cewa abu ne mai girman lada wanda ba kowa ke tsayawa yi shi ba shi wanda yake son ya samu babban lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa la qasama al aqaba wa ma adraka man aqaba fakkura qaba fakkura qaba to aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yake an ce an a yan tabawa abu ne mai girma wa asal mal ala hukumi zai kurba wal wasama wal wasaki wasa'ili wa fil riqadi wa fil riqadi wanda yake da dukiyarsa da yan tabayi shi ma na da lada mun za a yi masa hukunci da cewa yayi aiki na bajinta yayi aiki na nagarta to a bayin wanne ne yake wanne ne yake wajen a yan ta sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake a gala ba wanda yake tsada ba wanda ya fi tsada ga na dubu goma ga na dubu biyar ka kai na dubu biyar ka yan da ila da bai kai kamar a ce ka sai na dubu goma ka yan ta ba inda ya fi tsada ko to to shi kuma nan sai ya zamo ya samu umumi saboda tambayar ya aka yi ta ayyun riqadi ayyun riqadi afralu da ayyu ne ta istihali wannan ta ayyu mamra'atin ayyu ce ta sharafi wannan ko ayyu ce ta istihali ayyu riqadi a cikin wuyayi a cikin bayi gaba ɗaya wanne ne yake wajen kyantawa ranar da yake akwala wata yake tafi fada to min al-mu'mini da kafirin ya hada har kafiri kenan wajen ibnul qasim ibnul qasim abdurrahman ibn al-qasim al-kutaki al-madani imam malik wato wanda yake ayi wafati bayan imam malik da shekara goma sha biyu hijira na da shekara ɗari da casa'in da ɗaya yake cewa to wannan hadisi ya nuna umumi cewa ko da ba wannan kafiri ne ya fi tsada to ka yan tashi ya fi mala wajen lada sai ya sa ibn qasim yake gani daga wannan hadisin idan da ake ga musulmi na dubu biyar bawa ne musulmi dubu biyar ne kudinsa wannan kuma bawa ne kafiri amma shi dubu goma ne to in ka sai dubu goma ka sai bawan na dubu goma wanda yake kafiri ka yanta ladanka ya fi dangane da cewa ka fi siyar da dukiyar wajen yan tabawa in ji ibn tasir ya ce ai wannan hadisi ya ɗauki ilimi ya haɗa har wanda yake kafir ya haɗa har wanda yake kafir bayan faɗin mai tambayo da yake da manzo sallallahu alaihi wasallama ayyu riqadi afrar a bayu gaba ɗaya wanne ne ya fi wajen yantawa wanne ne ya fi lada wajen yantawa annabi yake afalaha wanda ta fi tsada ba wanda ya fi tsada sannan kuma zai sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa wannan amsa ya ce masa afalaha afalaha wanda yake fi tsada fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma misali abin da yake an rafa da ma'arif da aka ce shi ma wannan irafa sai masa ittisabu umumi asali ba ami bane amma da aka rafa ga marifa ya yi ittisabu umumi ya samu zama wasu ami fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama kudin kare kudi na kare haramun ne to wannan zamanu da aka rafa ga alkalbi alkalbi ma'arifa ne an yi ta'arifinsa da al to amma ya gama kilaba sai jin karnukan da yake an yi izini a cikin rukon kamar karnukan farauta an halatta rukon kare don farauta ga wanda yake bukata da farauta ga wanda yake bukata da farautar wanda farautar take hanyar neman abincinsa ba wanda yake farautar dan fantarewa ba ba farautar da ake yin ta dan fantarewa ba ba wannan ba wanda yake farautar ita ce hanyarsa ta neman abinci ya zamo da kare zai yi sai da kannuka zai yi to an halatta masa ya riki karen haka nan wanda yake da noma wanda zai ba wato yana bukatar karnukan da za su yi masa gadin gonar tasa ko kuma wanda yake da dabbobi wanda yake bukatar karen da za su ringa gadin dabbobin ko wata za ta kawo karen zai bi ta ya koro ta ta komo cikin yan uwanta to duk waɗannan karnuka ne da yake an yi izini a cikin rukonsu to amma tun da dai yake an ce kuɗin kare haramun ne to ko da wannan karen wanda yake an yi izini a cikin rukonsa a tsire da shi a ci kuɗin haramun ne a ci kuɗin haramun ne to indana a wajen mafi yawan malaman mu malikawa amma akwai wa'yansu yan kadan a cikin malikawan da suka ce a'a ai wanda aka ce ya haranta a cikin wanda ba a izini a cikin rufansa ba amma wannan wanda yake an izini a cikin rufansa a wannan ai ya halatta inda ne risala ya kawo ɗan risala kaga ya kawo matsala cewa akwai sabani akwai wa'yansu kadan a cikin malikawa da suka ce karen da yake shari'a ta yadda mutum ya rika wannan an masa izini a cikin ya siya tunda an yana da amfani ba cewa aka sai da amfani ba duk abin da yake ko yana da amfani shari'a ta izini a yi amfani da wannan abin ai ya halatta a sai da shi ya halatta a yi mu'awararsa da samari shi yasa suka ce ai ya halatta a siya amma a ƙarshe dai to amma man qatalahu fa alayhi qimatuhu ko da yake an samu sabani a cikin siyarwar halittar siyarwar ko rashin siyarwar amma da a ce wani yana da kare yana da karensa karen da yake an masa izini a cikin yarika kare ne na farauta ko na gadin gona ko na gadin dabbobi sai wani kuma da gangan ya zo ya kashe masa ko wannan kai sai ba sabani a wajen malaman mu cewa sai ya sai ya ko da waɗanda suka ce ba a siyarwa suka ce sai a duba a gani wahalar da ya ta koyar da shi da sauran za ta yi nawa sai a ce dole ya shi wannan wahala inda ba haka kawai ake kamo kare ya zo ya fara gashi ba sai an koya masa sai an koya masa ba haka kawai ake kamo kare ya fara farauta ba sai an koya masa ya ake farauta to shi yasa aka haramta kudin karen gaba daya ko da wanda aka izini ne a cikin rubarsa wajen mafi yawan malamanmu to ina dai misalin inda yake aka rafa inda yake aka rafa jam'i ga ma'arifa aka ce ya dauki umumi saboda wannan rafa wadda aka yi ga jami fadin ubangiji sanan wata ala cikin qur'ani ya ayu allazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum ya ku wa'anda yake sun yi imani wajibi ne akan ku ba Allah duk umarnin Allah ku tabbata kun zo da shi kun manzo sallallahu alaihi wa sallama kada ku fara aiki na kirki ku dawo ku lalata wannan aikin to a amalu a amalakum ma'a jam'i ne wanda yake aka rafa ga ma'arifa to ashe ya samu umumi ya yi samun umumi daga wannan irafar nafilan shami ya haɗa baki ɗayan nafila ashe nafila ma ba a fata ta ba inda aka goyi ke nan daga hanafiyawa hanafiyawa suka ce baki ɗayan abin da yake ake yin sa nafila in mutum ya tsara ya halatta ya bata ba amma idan ya bata ana neman sa da sai ya sake in ku a masaban mu akwai abubuwa guda shida ko guda bakwai wanda aka ce in mutum ya fara ko da na nafila ne idan ya bata da gangan to wajibi sai ya rama salatun summa saumun wa atikafun wa hajjun wa atimarun wa tawafu وصابرها أتمام واجبات تمام بالشروع ولا خلاف وقادرها بلا أذر مؤيد وقادر ما سواها لا يخاف ووراها بموتسر خليل له التوريع في فكره يواب صلاة صلى تنافلا ثم صوم sannan azumi na nafila wa atikafu sannan likitikafi na nafila nafila wa ajimarun da umra ta nafila wadda wafu da tawafi da mutum yi na nafila wa sabewa na bakwai kuma ihtimamu koyi da liman to wayannan abubuwa guda bakwai wajibatun wajibai ne tamaman lalle ne a cika su ya wajaba a cika su bishiru'i idan dai an fara su in dai ka fara wajibi sai ka kai karshe ba saɓani a ciki wa ƙarewa bila uzurin wanda yake ya fara ta sai ya bari ba dan dalili ba mu'itu wajibi ne sai ya sake ka fara sallan nafila sai ka ce kai sallan nan ba ni na ga dama na fara ba na fasa to ana neman ka sallan nan tana nan a kanka ko ka dau azumi na nafila aka kawai gari na wayewa kuma ta ce azumin nan ba ni na ga dama na fara ba ai ba cewa aka yi dole sai na yi ba to na fasa ba zan ba yadda to shi ma wajibi ne sai karara ba haka nan litikadi ka fara litikadi haka kawai sai ka bata shi wajibi sai ka rama wannan litikadi ko da na nafila ne ko da na nafila ne ballan na kuma wanda ya zama na wajibi kamar wanda ka bata shi sai ka yi haka nan haji ka fara haji na nafila sai ka bata da gangan to shi ma wajibi sai ka rama haka nan umra ka fara umra ta nafila ka bata ta da gangan wajibi sai ka rama ta haka nan tawafi ka je ka fara tawafi ka yi kuka ce kai tawafin nan da wuya ba ranar ba zan yi ba yanzu na fasa to wajibi sai ka rama wannan tawafin yana nan sai ka zo da shi guda bakwai ba yanda ake nema to na bakwai kuma shine koyi da liman ka fara sallah tare da liman to wajibi ne ka bi ta har ya gama ba ka da damar ka ce kai limamin nan ya cika tsawaitawa ya cika tsawaitawa ba ran kyale cin ƙarasa sallah ta ne kaɗai mu a masaban mu in kai haka ka ɓata ka ɓata ba daidai ba ne amma wajen shafi'awa da shabanin idan ka yi haka ka fara sun lima an yi raka a ɗaya ka gaida tsawaitawa ka bukata a gaban ka ka ka ce kai na yi ya fita daga bin limamin nan in cika sallah ta ni kaɗai sai ka ƙarasa sallah ta yi ta tafi do a masabar imani shafi do na a wannan aiki bin sama aiki ba daidai ne ba ai wannan wajibi ne a yanke ai wannan wajibi ne a yanke tun da bai iya ba ai cewa aka ai koyi da wanda yake ya iya ba wanda bai iya ba to haka nan kuma misalin inda yake a wato aka samu iktisabin umumi dangane da gajirafa da abin da yake ma'arifa hadisin da yake aka ruwaito cewa sallar mutum cikin jama'a ta fi sallar tsaki kadai salatul jam'i kaga salatu mufradi ne aka rafa ga aljam'i abin da yake ma'arifa an yi ta'arifinsa da al to wannan shi ma ya nuna umumi da jama'ar da take kaɗan da jama'ar da take da yawa duk sunanta jama'a duk sunanta jama'a shi yasa a misali a mutasar aka ga ya kawo cewa ba wala ta tafaran wala ta tafaran a babin sallar jama'a yake jama'a ba ta fin ba ta fin jama'a malamai suka ce wannan fifikon fifikon da zai hukunta sakewa ake nufi ba wai fifikon a kanta ba kai sallah da ma'abuta fifiko wanda suke masana ai ya fi kai sallah da wani kai sallah kuma a cikin jama'a da yake ta kai mutum goma ya fi kai da wanda take mutum bakwai ce kawai inda yadda aka faɗa duk wanda ya zo ladan ku ninkawa yake duk wanda ya haɗa ku a sallar jama'a ladan ku ninkawa yake idan kuka yi sallah ko biyu kowa samu lada ishirin da bakwai bakwai idan wani ya zo to ladan kowa a cikin ku ya zama hamsin da wani abu kowa a cikin ku kun kun samu hamsin da wani abu idan wani ya sake zuwa kun samu ɗari da wani abu kowa a cikin ku idan wani ya sake zuwa kun samu ɗari da wani abu haka abin da yake tattafiya har idan kun kai mutum goma sha biyu ya zama kowa shi kadai ya samu sallah dubu goma sha biyu da wani abu kowa cikin ya samu sallah dubu goma sha biyu da wani abu an malamai ke cewa na Allah wannan ita ce illa da ta sa aka ce a sallar juma'a in an samu mutum goma sha biyu wanda suka wanzu aka yi sallama ai sallar ta inganta saboda ne saboda dubu goma sha biyu sun kai dubu goma sha biyu sun kai dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu ko ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko su kadai ne sa iya tare duk kafiran duniya in an sa musulmi dubu goma sha biyu ai sun sa iya tare duk kafiran duniya ba wallan tugulabbasna ashara alfan min jannati annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum dubu goma sha biyu sun wuce a ce kaɗan ne har wai za a yi nasara a kansu don su kaɗan ne sai dai a yi nasara a kansu don ba su iya ba ko ba su da dabara amma dai ba wai don su kaɗan ba ne ba wai don su kaɗan ba ne to ya haɗa jama'a da take mai yawa da wadda take ‘yar kaɗan shi ya sa mu ba mu ganin fifita fifitawa tsakanin su yadda mai motar ya faɗa wala ta tafaran wasallam ya faɗa sai ga shi a wannan karnin da ya wuce an ji gaskatar haka da lokacin da turawa suka kawo yahudu suka sa tsakiyar kasar larabawa kaga yahudu su yan kaɗan ne amma da iya yaƙi da dabarar sai ga larabawa su fiye da miliyan ɗari amma kuma suka rasa ya za su sannan yahudu ko miliyan ɗaya ba su kai ba ko miliyan ɗaya ba su kai ba rundunar su inda rabawa za a yi da isa abincin rundunar wato larabawan ba sojojin isra'ilan a sannan idan da dafawa za a yi sojojin larabawa ta su da ishe su kome ba amma sai ga su ya gagare ya gagare su ko ya gagare su saboda rashin iyawa ba don minkin latin ba ba don minkin latin ba ina minkin latin ne da su yahudawan ba inda za su kai a sannan inda da minkin latin ne to da yahudawan ba inda za su kai a sannan amma kuma da yake tsayawa a iya ne wa aji dolahun matsatsa ne ko wata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيمانكم بالذات fara karga motsi لا يرم إلا الذي الحول له متم بنسل أما haramu to bilayi لقوله كل نكاح ما حرر أربعة به نكاح لا يحرر وليه وهادم وشاهدا عدل وأدهم بذاك ما بدا. wato can da ana magana a kan jami'i cewa salatu jami'i da aka rafa salatu da jami'i ya ɗauki umumi amma kasiran jami'i sai zama ya gama jami'i mutane masu yawa wal kalila da wanda suke yan kaɗan ma idan kai sallah da mutum uku da kai sallah da mutum ɗari da kai sallah da mutum dubu duk sai za a ce ka yi sallah da jama'a ne duk za a ce ka yi sallah da jama'a tunda mutum uku ma ai jama'a ne mutum ɗari jama'a ne mutum dubu ma jama'a ne to za a ce ka yi sallah da jama'a shi yasa dan ka yi da mutum uku ka zo ka samu mutum dubu za su yi sallah ba a ce ai to tun da zafin da mutum uku kawai kai ba yanzu ga mutum dubu za su yi sallah ai sai ka sake sallah a alana rabai na kuma da farila mu a masaba mu ba maganin fifitawa tsakanin su ya ce ba a ganin fifitawa ana nufin fifitawa da za ta sabauta a ce a sake sallah ba wai cewa ba fifiko ba ai kai sallah da mutane da yawa ya fi da kai da mutane kaɗan sai dai ko da da mutanen kaɗan kai to ka yi sallah a jama'a ne ba za a ce ka sake sallah don ka samu jama'a mai yawa ba to fadin ubangiji subhanahu wata'ala cikin qur'ani la yu'ayidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'ayidukum bima qaddamtum al-ayman fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsat ma tudimuna ahlikum aw tusatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyam thalathati ayyam ذلك كفارة أيمانكم إذا هلفتم واحفظوا أيمانكم لا تتي أيمانكم واحفظوا أيمانكم to wannan da ya zamo an rafa dangi ga ma'arifa ga mutu aka ce ya haɗa haka fara da mutum rantsuwar da mutum ne ya san ƙarya ce ya san ƙarya ce amma ya rantsu ya san misali wane ba ne ce ai wallahi wane yana nan ko ya san wane baya baya nan ya san wane yana ne ce ai wallahi wane baya nan to wajen shafi'awa suka ce wannan tun da ita ma dai ai rantsuwa ce me ma'anar rantsuwa ai ka ce wallahi ka rantse kan wani abu ya afku ko ka rantse cewa wani abu ba za ka aikata ba ko ba makawa sai ka aikata don rantsuwa ce ai to da aka ce ai manakum aka da kawo da sigar jandi ai ya haɗa haƙƙi a ce ka gamu rantsuwa da yake an yi ta ta ƙarya ita ma wajibi ne a fitar mata da kafara a matsabar imamin shafi'i sun shafi'awa wato sun kafa hujja kan cewa rantsuwar da yake ga mus wajibi ne a fitan mata da kafara ta fuska biyu na farko ta umumi na biyu ta ce wato ko da ma umumin nan bai hada hadisa ba ai ta shiga da ta fuskar mafumi aula wuni rantsuwar da mutum ya zama kuskure ma amma ka ce sai mata kafara ballantana wadda ya ta da nufin karya da gangan ai ita ce a haƙu da ake ya fitan mata da kafara shi ya sa su sun kafa hujja bisa cewa a fitarwa da rantsuwar ga mus kafara ta fuska shi su shafi'awa mun ku a matsaban mu a ita ka rantsuwar da take ga mus rantsuwar da mutum ya ta bisa karya wannan ta huce a fitan mata da kafara ya samu a matsaban mu yadda mai risala yake faɗa wa yamina wa yamin billahi ta'ala arba'atu فيميناني تكفراني ويميناني لا تكفراني rantsuwa da Allah iri hudu ne guda biyu ana fita musu da kafara guda biyu ko ba a fita musu da kafara to gamos tana ɗaya daga cikin guda biyun da ba a fita musu da kafara gamos rantsuwar da yake an yi ta gamos ɗaya ce daga cikin guda biyun da ba a fita musu da kafara wanda ya sa sai dai zai ta tuba sai dai je ta tuba wajen Allah amma kafararsa ba inda za ta kai sai dai tuba ita tuba ga Allah kawai to a su a wajen su tafiyawa suka ce wajibi ne a fitar mata da kafara duk da kafara da rantsuwar da yake ga mus wajibi ne a wajen su saboda duban umumi ba hadisin da aka rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a fidda zakka a wata dukiya zakka ba ta gaba a cikin dukiya sai da dukiya ta shekara hujja ne gare mu mu malikawa muka zama warwan dukiyar da yake an same ta ta fuskar fa'ida wanda yanda aka ba da ta'arifin fa'ida shine dukiyar da yake ta sabunta ga mutum ba daga dukiya ba yadda mai motar da rike fada wata kabala da fa'idatin ta jaddada la amane au gairi muzakka wata kabala da fa'idatin magana ce cikakkiya nan da aka ce ta jaddada la amane ta arifin fa'idatu din ake yi menene ake kira fa'ida a babin zakka ita ce dukiyar da yake ta samu ga mutum ba daga wata dukiya ba ina misalin dukiyar da yake ta samu ga mutum ba daga dukiya ba kamar aka ba shi kyauta ko aka ba shi sadaka ko ya gada ko aka yi masa wasiya da ita ko abin da ya kama da wannan to duk wannan ai dukiya ce da yake ya same ta ba ta fuskar yi amfani da wata dukiya ta sa ba to yanzu ita wannan hukuncin ta idan ya same ta shi yawan dukiyarsa ba ya ce ya hada ya fitar musu da zakka ba a'a shekarar ta daban sai shekara ta kewayo da garin da ya same ta sannan zai fitar mata da zakka au gairi muzakka ko ya zama kuma ta samu ne daga dukiya amma dukiyar da yake ba a fitar mata da zakka abin da ya karu da shi ta fuskar dukiyarsa dukiyar da ba zakka a cikinta to wannan abin da ya karu da shi din ba zai fitar masa da zakka ba sai shekara ta kewaye misali kuɗin haya na gida ko kuɗin haya na mota da yake gida ba zakka a cikin gida mota ba zakka a cikinta to idan ya karɓi kuɗin hayar ba a ce zakka ta waje ba a cikin su ba yawansu kuɗin yawan ko da kuɗin hayan nan sun haura lissafi sun ninninka lissafi ba a ce yanzu yanzu sai fita musu da zakka ba sai in sun shekara sai bayan shekara cikin sannan ne zakka ta ke waje ba a tsarin matsabar mu to hujjar mu akan wannan kauli shine hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ita dukiya wadda yake ta sabunta ga mutum ya fuskanci shekara da ita to kaga wannan ya ɗauki umumi kenan a ce duk wata dukiya wadda yake ta sabunta ga mutum to sai shekara ta kewayo to a zuwa wanda shekararsa take an cika zuwa wanda shekararsa yake ta cika ba za a haɗa su ba ba za a haɗa su ba wannan za ta fuskanci ta shekarar ne wannan dukiyar da aka fa'idanta za ta fuskanci shekara guda ne daga ranar da ya fa'idance ta haka nan dai yana daga kuma wato urku mukuri kenan an komo kuma kan urku mukuri in an komo kai kan nafi mukuri nafi mukuri nafayi idan ya kira ta zo fifiya nafi wanda aka ce ta ɗauki umuri mu a wajenmu hadisin da aka ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا قيام لمن لم يبيت النية من الليل ba azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumin tun dare ba da ya niyya tun kafin wudowa alfijir ba to wannan shine hujja a wajenmu amma ya gama ta ta niyyatin wajen tun kwana da niyya da na salir ko da azumin nafila ne ko da azumin nafila ne wannan matsala ce wadda yake an sa'ani bambancin fahimta tsakanin malamai nan akwai masawar hanafiyawa da suka dafkan cewa duk wani azumi ko farilla ne ko nafila ne ba lalle sai mutum ya yi niyyar da kafin ketowa alfijir ba cewa ta yi ainiya bayan ketowa alfijir masabar abu hanifa kenan menene hujjar su hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka faɗa masa ashura ranar ashura farkon zuwansa madina da hantsi ne aka yi magana ashuran nan sai ce a je aike na a cikin mutane cewa wanda duk yawa ai gari bai fara cin abinci ba to ci gaba da azumi ya kai azumin nan na ashura na hannu a haƙu bi musa minhu ai mu muka kamata da annabi musa da ke da su yahuda wannan wanda suke da awacewa su nasa ne amma sun saba shari'a ba mu ko muna kan shari'a ba ne sai abin da yake an yi nassin to wannan kaga aka yi azumin kenan da niyyar da aka yi ta da rana a niyyar da yake an yi ta da safe shi yasa na fiyawa suka ce niyyar azumi ko da da rana ne ko da bayan ke to alfijir zai ta inganta in dai zawali bai ba in dai bai kai zawali ba to a shafi'awa kuwa suka ce akwai bambanci azumi idan na farilla ne to ga hadisin lafiya maliman lami bai yi sunniyata minan laili amma na nafila to ko da wannan azumin ko da wannan sallallahu alaihi wasallam da yace kullu iftirin haramu duk wani abu da za ta yiwu ya sa maye